waɗannan rundunoni da waɗannan mayaka kowanne na gaba su rike kowa na baya da kowa na gefe-gefe kankace mai wannan kawai sai ga ruwan sai suka fara jin ruwan kibiyoyi daga ko'ina su sahabbai na ce sun kai dubu goma sha biyu su kuma waɗannan ƙabilu sun kai dubu arba'in ko dubu arba'in ba kaɗan a saɓanin riwaya wani hadisi ya ce sun kai dubu ishirin da wani abu wani hadisi ya ce dubu talatin da wani abu wani hadisi ya ce dubu arba'in ba kaɗan kaga dai ala ayi hal dai su dubu talatin da wani abu ƙarƙashin jagoran su shine Malik ibn Aufi an-Nasari an ce wani matashi ne ɗan shekara talatin wanda yana da irin Allah ya mai kwakwalwa da irin tsara duk abin da ya tsara to irin ana ana samun cin nasara saboda haka sai suka shugabantar da shi cewa duka waɗannan kabilu sun yarda shine shugabansu shikenan dai sahabbai kawai ba su shirya ba sai suka fara ji ana ta musu ruwan kibiyoyi ta ko ina yakin Hunainu kenan shikenan sahabbai hankalin su ya tashi kankace mai wannan dai duka an kewaye su a filin su ga su dubu goma sha biyu ga waɗannan dubu arba'in so da dai wannan ya sa sahabbai duk sai suka gudu wanda bai gudu ba a filin shine da manzala sallama da gwargwadon mutumin da bai fi kwaya goma sha biyu ba a wata riwaya ma an ce mutum goma kawai manzo Allah sallallahu alaihi a inda yake a tsayen nan akan taguwar shi bai je ko ina ba ana tarwon kibiyoyin yana tsaye Abbas ibn Abdul Muttalib amminsa kenan yana tsaye jikin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a sayyidina Abubakar yana nan Umar yana nan Usmanu Ali suna nan da wasu haka muhajiruna guda biyu da lanseru haka mutum biyu an ce da duka mutanen da suka rage tare da abin hawan manzo Allah sallallahu sun kewaye ta mutum goma sha biyu ko mutum goma kawai mun kasa sai juya ba sahabi ko ɗaya duka sahabbai dubu sha biyu nan kowa ya gudu annabi sallallahu sai ya ce wa abbasu ina muminai sai sai sallallahu kowa ya gudu wannan ruwan kibiyoyin da ake teyowa ba a san daga inda suke fitowa ba ya sa da mutane sun gudu mun kasa sai ya ce wa abbasu ba ga irin ta ba mun taho hanya ana cewa ma galiba yawma min qilla ana cewa mu za mu ci nasara to ina nasara kowa ya gudu annabi sallallahu sai ya ce wa abbas ibn abdul muttalib ka yi kira ka ce kowa na ce ya dawo abbasu an ce yana da murya iya daga cikin kususiyan da Allah ta'ala ya bashi yana da murya muryansa an ce in ya bude murya idan yana jikin kaman gini haka yayi ƙara to ginin yana tsagewa ya faɗi idan mata suna da ciki idan abbasu ya bude muryansa yayi ƙara mace tana zubar da ciki baka san ya zube ba kususiyansa dai da Allah ya bashi annabi sai ya ce Abbas yau ne ranar bude muryanka ka bude murya a filin dagan nan ka ce duk musulmin da yake filin dagan nan nace ya zo ga nan a inda nake nace ya zo inda nake Abbas ya bude muryan shi a wata riwaya daga cikin Bukhari ko yana kiran ya ahla suratul baqara ya ahla bai'at ridwan ya ahla kaza ko halummu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ya ku wanda aka sako suratul baqara ya ku wanda kuka ya ku wanda Allah ya ce ya yarda da ku laqad radiyallahu anil mu'minina idh bainaka tasha shajara mun za ta san ce ku zo kowa ya zo nan ga sha inda kuka bar shi yana nan tsaye to sahabbai su suka manta kuma da maganar ruwan kibiya sai suka manta da maganar cewa harbin su ake yi saboda manzo sa sanin yayi kira shikenan aka zo aka ta dawowa aka ta dawowa kowa ya dawo kuma cikin sahabbai banda waɗanda aka jijjima ciwo wani ya faɗi cikin jini wani an kashe shi haka dai gwargwadon dai wanda suka yi shahada da aka taru manzala sallallahu alaihi sai ya ce kun ga irinta mun taho kuna cewa ma galabar ne lauma min killa gashi mun zo kuma kun gudu to ina ina galabar sai ce to amma yanzu Allah ubangiji na ya sanar da ni cewa zan zai bani nasara a wannan yakin ko saboda haka kowa ya koma bayana duk inda ne kawai ku bi ni manzo Allah sallam sai ya daga ya tashi irin tsaye daga kan taguwan shi ya duba ta ina ne kibiyoyin suka fitowa kawai sai danna ya wurin yana faɗin anan nabiyyu la kadhib anabnu abdul muttalib anan nabiyyu ko shaykhul islam yana faɗi a cikin diwani wa yawma hunainin farraqa al jam'a wahdahu anan nabi qala al mustafa wa huwa mugdib yana faɗin anan nabiyyu la kadhib sahabbai suna bin bayan shi sai da ya isa tsakiyar inda nan ne tsakiyar inda mushrikan suke mayakan sai ya sauka daga daga abin hawan sai ya tsaya da ya sauka sai ya ɗebi ƙasa da ya ɗebi ƙasa sai ya sai ya faɗa da ƙarfi ta shatil wuju sai ya watsa ƙasan da ya watsa dukkan su gaba ɗaya mushrikan da ke wannan filin dagan mutum wajen dubu arba'in ɗin nan kowa sai ya ji kamar shi kaɗai aka watsawa idan shi wannan shi ne ya sa sai aka ci nasara sahabbai suka rinka kashe su kamar suna kashe fari sai kashe da yawa cikinsu aka samu ganima wadda ba a taɓa samun ganima makamanciyar ganiman da aka samu a wannan yakin ba shi kuma sirrin samun ganiman shi ne shi wanda yake shugaban waɗannan ƙabilu wanda suka za su yaƙi da musulmi shine Malik ibn Aufi an-Nasari wanda nace matashi dan shekara talatin da aka ce shine shugaban yakin sai ya ce to duk abin da ya tsara yana so a mai biyayya akai suka ce sun yadda alal ainu wa ras sai ya ce ya tsara cewa duk wanda zai fita yakin nan sai ya fito da duka ƴaƴansa da matansa da dukiyoyinsa da duk abin da ya mallaka gol azurfa a dabbobi duk abin da mutum ya san ya mallaka ya koro a koro dukiya duka a zo da ita filin daga a bar dukiya a baya mayaka kuma suna gaba aka ce mishi wata irin dabara ce wannan ka taba gani za a fita yaki an fita an kore dukiya an fita da ita sai ya ce ina da hikima a cikin haka ya ce hikima ta ita ce in muka je filin dagan da ce kun ga muna da yawa ko ko mutanen nan mun san su komai kankantar su in suka zo ba a iya cin nasara a kansu musamman dama akwai abin da ake ce jasus an tura irin dan leƙen asiri ya tura dan leƙen asiri ya kewaya cikin lokacin da annabi sallallahu suka sauka da sahabbai shi malik ibn auf anasari ya tura ya tura dan leƙen asiri yace dan leƙen asirin ya je ya kewaya ya shiga irin ta musulmi ya kewaya cikin musulmi ya duba ya ga yawan musulmi zai kai kaman mutum nawa cikin su kuma ya tsarin su yake da sauransu ya je ya kewaya a daren ya dawo ya ce mishi to ba su wuce dubu goma da wani abu ba amma mutanen nan gaskiya na ji tsoron su saboda mutane ne wanda yaƙi suka fito amma yadda ka san an gwaye haka suke saboda nishaɗi da murna da ba wani alamar firgici da tsoro tare da su a lokacin shi ba manzala sasarar ya tura nashi jasus ɗin ya ce ya je ya kwana uku tare da su don tun da aka tawo hanya tafiya ce dama a duka ba ta fita kwana uku ba an sassan ya fara tura wani sahabi ya ce ya je ya kewaya a cikin mutanen kabilan hawazin da banu saƙif shi ma ya mushi sabin ake cewa ko ya auna ya ga sun kai adadin nawa sahabin ya ce asila mutanen suna da matukar yawa da yawan gaske don haɗakan ƙabilu ne annan sa ce ba komi to haka dai sai ya ce to dalilinsa na cewa a fito da dukiya duka ya ce dalili saboda duk wanda ya san yana filin daga kuma dukiyar shi tana wurin ko zai ga mutuwa kiri-kiri ba zai ji tsoronta ba saboda ya san da dukiyarsa a wurin sai ce to wannan zai fi ba mu tashji'i mu yakin da kyau sai suka ce eh ka zo da hikima mutum ba zai gudu ba kenan kaga ba maganan guduwa saboda in ka gudu ka bar dukiyarka a wurin ta zama ba taka ba kenan ba wanda zai gudu sai ya ce hikimarsa kenan suka ce to ashe Allah ta'ala ne ya kimsa masa haka cewa ya koro cewa duka waɗannan kabilun su koro dukiyarsu duka su kawo musulmi na faɗi dama abin da yasa ake ce ma fai'u fai'u saboda saboda asalin dukiya kayan muminai ne in ta je hannun kafirai aka dare ita sai a kira ta fai'u to haka dai kuma dai da yake dama dai Allah ta'ala ya rubuta kusan dukan kabilun daga baya za su zo su musulunta wanda wannan shine sirrin da yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Da'if aka jefe shi din nan a shekaran da yake kiranta a Amul Huzn shekaran da Abu Talib da sayyida khadija alaihi assalam suka rasu alaihi assalam suka rasu to a shekarun halin da ya shiga ya sa shi yayi hijira zuwa da'ifa da shi da sahabinsa zaid ibn harisa inda aka jefe shi din na aka karya masa haƙori da fasa goshi da sauransu abubuwa marasa daɗi wanda hadisai sun inganta cewa ba wani mala'ika da yake da riko da wani abu da ya shafi azaba wanda bai zo ya ce manzala sa san ya rasulullahi Allah ya aiko ni ya ce yana gaishe ka yana baka hakuri amma ya ce in ka yarda ka min izini in saukar da azaba kala kaza a garin nan in damare su in shafe su manzala sa san sai burshi sai ya ce a'a ai ba su sanni bane Allah da ya shirye su Allah ya sa su shiryu da sun san da ba za su mun haka ba rashin sani ne yasa suka mun haka mala'ikan dutse mala'ikan ruwa mala'ikan da ke kula da wuta ko da mala'ikan da duniya mata ce kan tafin hannun shi ya ce Allah ya ce mai izini wannan garin kawai a kifar da shi shi kenan a shafe su ya ce a'a a bar su dai Allah dai ya shirye su kawai annabi sallallahu alaihi Allah ya haska masa cewa za a zo ran da za a zo a yaki a da'ifa daga bayan mutanen da'if duka zama musulmi da'if ta zama garin musulunci to haka dai aka zo aka yakin aka samu nasara sabai suka samu nasaran samun raƙumi kawai an samu dubu arba'in ko dubu talatin da wani abu an samu ƙananan dabbobi akuya da tinkiya sama da dubu arba'in banda gol da, da abin da ya shafi azurfa da kaya to waɗannan kayan da sahabbai suka tara aka taro kowa ya rungumo abin da ya rungumo an kowo kaya kuma domin da aka gama yakin bayan an tattare abin da aka tattare na ganima manzo sa son sai ya ce wa sahabbai a tafi a bar filin a tafi ji'iranata ji'iranata shi shi kuma kusa da Madina ne ya fi ɗa'ifa kusa da Madina in an tawo hanya sai ya ce a tafi ji'iranata a yi zango a wurin to duka sahabbai an koro to a lokacin kasan da yake an fito da yawa an yi sanarwa na ce an fito mutum dubu sha biyu akwai mutanen ƙauye wani ma rana ya fara ganin manzon Allah ko saboda haka girman da zai gani na kwarjin manzon Allah sallallahu bai kai na irin sahabban da suka tare da shi da kullum ba to sabai su suka damun shi a hanya wasu ya sallahi ai sauri a sallame mu samu mu koma gida da dai irin wannan damun wanda shine abin da hadisin ya faɗi cewa sadra min hunayl yuridu yuridu jiranata yana nufin zai isa jiranata sa'alahu nasu sai mutane suka ci damun shi ya sallahi a raba ganima ya sallahi a raba abin nan mana wannan irin abin da aka samu ga dabbobi ga kaza a raba abin ya sallahi kowa ya kowa ya san nayi masu komawa maka su koma masu komawa ƙauyukan su su koma hatta da nadminu bihi naqatuhu min shajaratin har sai da dabban sa ta kusanta da shi ta damfaru da shi zuwa ga wata bishiya ta kaya fata shabbakan biri da'ihi sai kayan ta ja mayafi manzala sa yana wucewa haka yana waiwaya suna ta magana can suna mai nan suna mai an dame shi haka da magana a hatta na zato an zarihi bishiyan kayan ta janye mayafin da ke jikin manzala sa sallam faƙalar rasulullah sallallahu alaihi ruddu alayya ridai yace ku miƙo min ku dawo min da ku bani mayafina atakafuna Allah aqsimu Allah aqsima bainakum ma afa Allahu alaikum wai shin tsoro kuke ji cewa abinda Allah ya baku ba zan raba muku ba kaga daga jin lafazin kai ka san dan Allah sallallahu alaihi an mai maganganu wanda akwai wauta wauta a cikin su wallazi nafsi biyadihi yace na rantse da wanda yake hannun shi la afa Allahu alaikum misla samurtihama da Allah zai baku gurgurdan kaya bishiya gurgurdan kayan bishiya na bishiyan maka na aman na dukiya da wani abin da bai wuce kaya ba amma dukiya ne Allah ya ce ga wannan araba musulmi laqasamtuhu bainakum yace wallahi sai na san yadda na raba ku kowa ya samu duk wanda aka ce ya samu sai ya samu gurgurdan yadda aka ce ya samu summa la tajidunani bakhilan wala jabanan wala kadhaban ba za ku taba samu na mai rowa shine bakhil jabanan mai tsoro wala kaza wala kadhaban za ku taba samu na mai fadin abin da ba haka ba falamma na zuwa sallallahu qala fin nas yayin da aka zo kuma ji'iranata an zo inda nan aka zauna an zauna a ji'iranata an yi kwana goma sha uku kafin a koma madina dan nan aka rabe ganima gaba daya anan suka biyo shi bayan an, an kama an kama mutum a an kama mutum kaman an kama mata kaman mutum an ce sun kai kamar dubu hudu mata kawai a cikin wanda aka kama na asara din yakin ma'ana tsakanin wanda aka kama kamar an kama surga sun zama bayi mata da maza an ce mata kawai sun kai kamar dubu hudu ko dubu hudu ba kaɗan duka an taho tare da su suna ɗaɗɗaure suna rurrike aka zo da aka zo ji'ira ta aka zauna to a nan ne duka wajen abin da ya shafi rabon ganima din da musuluntan su da suka rika zuwa daga baya suna musulunta suna tuba da sauransu tun da shugabansu a ran da aka gama yakin bayan manzo Allah san ya isa jiranata ya zauna kuma an huta sai ya tambayi sahabbai sai ya ce shi wannan yakin ya tambayi shi jasus din shi da ya tura sai ya ce waye shugaban wa'annan mutanen da muka yaki da su sai ya ce sunan shi Malik ibn Auf an-Nasri sai manzo Allah sallallahu sai ya ce wa zan iya aika cikin ku ya je ya bashi wani albushir sai wani sahabi ya daga hannu ya ce ni ya rasulullah sai ya ce ka je ka koma in ka koma ka neme shi ka ce ni na ce ya zo ya musulunta in ya musulunta duk abin da yake nashi ne ya fito da shi yakin nan zan maida masa kayansa zan kuma ƙara masa raƙumi ɗari kyauta sai ma ya zaɓo inda yake so a raƙumi ɗari ɗin to wannan sahabi ya gaza ya je yana ta tambaya dai har ya samu shi malik ibn awfi an-nasari ɗin sai ya gaya masa shikenan malik ɗin ya zo ya samu gasa sai na ji iranata ya ta cikin tsoro ma haka mun za su ce a bashi dama ya shigo ya shigo annabi sallallahu ce kai ne shugaban duka wanda yace eh annabi sallallahu ce an gaya maka bushara na cewa da zaka musulunta zaka nuna duk abin da yake kayanka ne a cikin wannan abin da muka tara duka mai da ma kayanka kuma in kara ma raƙumi ɗari sai yace an gaya mu annabi sallallahu alaihi ce to ya zaka iya sai yace kwarai annabi sallallahu alaihi sai ya ce to a kewaya da shi duka cikin ganiman duk abin da ya nuna ya ce nashi ne ya dauka ya nunnuna duka abubuwan da yake nashi ne ya tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka musulunta in kara ma raƙumi ɗari ya musulunta ya kalmar shahada a take annabi sallallahu alaihi ce to a kewaya da shi ya duba cikin raƙuman da aka samu duka wajen dubu talatin da wani abu ɗin nan annabi sallallahu alaihi ya ce ya zaɓi raƙumi guda ɗari wanda ran shi yake so ya zaɓi raƙumi ɗari ya dawo annabi sallallahu alaihi ce to duka da raƙumi ɗari da wannan kayan duka sun zama naka tunda ka musulunta har ya tashi a take na wanzu asasan baituka ko ma in ra'aitu wala sami'tu kamislihi fin nasi kullihim kamisli muhammadi yana waka yana cewa tun da uwata ta haife ni ban taɓa ganin mutum irin annabi muhammadu ba ban taɓa ji ba ban taɓa gani ba ka yaƙi mutum a ran da ka yaƙe shi a gama yaƙi ya ci nasara kuma wai ya gayyato ka ka zo ka musulunta kuma ka musulunta wai ya bai da ma kayanka kuma ya ƙara ba ya ce wallahi ban taɓa gani ba to haka dai bayan ya musulunta to mutanensa sai suka ji labarin ai shugaban nasu baya musulunta to daga nan sai suka rika dawowa suna musulunta to wanda daga baya suka kafa wani kware-kwaren kwamiti cewa a zo a ba manzala sa salam haƙuri a cewa inda aka kama dinnan fursunonin yaƙi mutum wanda na ce akwai mata a cikinsu kamar dubu hudu suka ce suna roƙon manzala sa salam duka ya yafe musu ya sake su aka zo a game sai ce duka ya yafe musu ya sake su ba a tafi da ko mutum ɗaya ba an ce akwai wani dattijo a cikin musulmi shi a cikin kasan da ya samu akwai wata ya samu kaman wata wata baiwa haka mace da aka ce a dawo da yazo yazo kuma za su sai ce yanzu sun layi a ba kowa abu kuma a ce a dawo da shi ba za su ce na ce na yafe musu kowace kowa in dai in dai an kama shi a wurin yakin nan na yafe mishi a sake shi ya tafi abin shi in zai musulunta ya musulunta ba zai musulunta bai koma garin su to haka aka yi a to da aka zo wajen rabon saboda abubuwa sun yi yawa da yawa ranan kamar yadda na faɗi annabi sallallahu alaihi ya tashi yayi wa'azi kan kan araba yace duk wanda ya san ya koye abin da yake gargwadon allura ko zare abdul khiyata wal mikhyata duk wanda ya san ya koye gargwadon allura ko zare ya dawo da shi fa innal gulula arun wa narun wa shannarun ala ahlihi yawmul qiyama yace domin gululi wuta ne azaba ne tsiraici ne fadiha ne abin kunya ne ga mutum a jeran tashin alkiyama a ce ga wani abu ya koye a cikin kayansa a ran da aka yaƙi ya ɗau wani abu gwargwadon allura an ce akwai an ce akwai ɗaya daga cikin an ce akwai aqilu ibn abi talib yayin sayyidina ali a yaƙin an ce lokacin da ana cikin yaƙin bayan an gama an ce ya tsinci wata allura mai kyau haka sai ya ce wa matar shi da yake da matar shi aka fita yaƙin ana fita da mata dama sai ya ce wa matar shi wannan alluran ki ajje shi a a lokacin shi a fiƙiwinsa abin da bai wuci ɗan ƙananan abubuwa kamar allura ba wannan ai ba komai sai ce mace shi wannan ko ɗinki kya rinka yi dan naga allura shi ne kyau to an ce da ya ji manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi addul khiyata wal mikhyata sai ya mutu sai ya ji ina allura nace din nake adana ce ga sai ya ce kawo manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ko allura mutum ya boye ya dawo da shi in ba haka ba zai zama mishi sababin azabar tashin alkiyama to haka sahabbai suka dawo da komi da komi aka raba bayan an raba dama a farkon hadisi manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya mana cewa hatta humusu ɗin ko a a menene la kasamtu suna ta jinna bakilan la ta jinna ni bakilan yace hatta nawon ma wanda humusi ne na Allah da manzon Allah ne zan dawo muku da shi ba ku zan yi to bayan an gama rabawa a humusin da ya samu nashi sallallahu alaihi wasallama sai rika duba waɗansu cikin sahabbai kawai sai ya duba wani cikin sahabi wanda yake bai daɗe da musulunta ba ana son mimman wanda ake ta'alifin zukatansu sai ya ce wane a cikin kumusin nan ku kirga mai raƙumi ɗari ku bashi irin sa irin su Abu Sufyan Sufyan ibn Uyayna da sauransu dai haka akwai wanda aka bashi raƙumi ɗarin ma saboda shagwaba ko ya ce a ƙara mai ɗari za a sai ce ku ƙara mai ɗari inda ya suka ɗarin ku kirga ku je ku bashi ɗarin haka ya rabar da dukkan nashin wanda shi nashi haƙƙin ne humusinsa ne ya rabar musu nasu ya rabar to haka dai to a cikin waɗanda ya bawa ya rabar wa nashi humusin yawancin su duka muhajiruna ne wanda suka musulunta a fatuhu makka bara waccan kenan yawancin su yawancin su kuma wasu mutanen ƙauye ne banda mutanen madina a cikin mutanen madina bai bai kowa komai ba a cikin wanda aka ƙari daga baya na humusin da ya ƙara to sai mutanen madina wasu daga cikin suka fara magana ya rasulullahi ka zaɓi mutanen maka kana ta musu ƙari mu baka ba mu sai ce ayya ba kwa so su tafi da dukiya ku ku tafi da annabi Muhammadu ba ya zama naku su su tafi da dukiya ita ce tasu ko ku tafi da annabi Muhammadu ya zama naku wanda kuka zaba suka ce a mun zabi annabi Muhammadu ya zama naku yace to ai shikenan ko ni ne naku su kuma su tafi da dukiya yace na ba su ne dan in ƙara jawo hankalinsu cikin musulunci a wal khum wala wallazi nafsi bi yadihi mali mimma afa Allahu alaikum dama dai ke mun fassara hadisin na san wani yazo daga baya zai ji kaman bayani ko ake wasa dama mun riga mun fassara shi mimma afa Allahu alaikum wala misli hadhihi illa al khumus ya taba gashin dabban sa yace ko gwargwadon wannan Allah yace a baku ni kuma zan raba muku wa khumus mardudun alaikum kuma khumusin ma zan ƙara maida muku ya ishe mu dai hadisi ya inganta cikin bukhari manzara sa sai na cewa Allahu wal muwdi wa anil qasim yace Allah ne yake badawa amma ni nake rabawa lizaka atana qasiman wa muqassima wa haddathani an malik an yahya ibn sa'id an muhammad ibn yahya ibn hibban an ibn abi amra an zaid ibn khalid al-juhani qala tuwfiya rajulun yawma hunain wa innahum nasan zawata ila yawm khaybar ko a wata riwayan haka ne tuwufiya yau tuwufiya rajulun yawmu madha hunain to a wani bugun zai ce yawmu khaybar sabanin ruwayoyi ne duka an sassaba yawmu hunain yawma hunain wa innahum zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama faza'ama zaidun anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama قال صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله قال ففتحنا متاعه فوجدنا خرزات من خرز يهودا ما تساوين درهمين wannan hadisin da isnadin shi zuwa ga ibn abi amra cewa zaidu ibn khalid al-juhani mashhurin sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lansar yace tuwfiya rajulun yawma hunain ranan da aka yi yakin hunainu wanda daga cikin sahabbai ya rasu ma'ana ya yi shahada a wani riwaya zai ce yau khaybar duka ya zo da saɓanin riwaya wannan hadisin wani wata riwaya ce yau khaybar wata riwaya ce yau hunain malamai duka sun yi tattaunawa cewa wanne ne tabbatacce hunainu din ne ko khaybar din tuwfiya rajulan yau hunain wani mutum ya rasu ranar hunainu wa innahum zakaruhu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sai sahabbai suke wanzu a sasan labarin sa cewa shi ma wane ya yi shahada ma'ana ana faɗin wanda suka yi shahada da aka zo kan wani cikin sahabbai malaman sharhi sun ce ba a faɗi sunansa ba saboda irin wannan abin yawanci a abin da ya zama kaman ba yabo ba ne za ka ji ba a kawo sunan sahabi kawai sai dai a ce rajulun saboda adana sunan in abu ya zama ba abin yabo ba ne amma in abin yabo ne za ka ji za a faɗi sunan karara wa innahum zakaru sallallahu alaihi wasallam fa za'ama zaidun anna sallallahu alaihi wasallam qala da suka faɗi sai zaidu rayun wannan hadisin an rawil a'ala na hadisin za'ama ya tabbatar za'amu a nan ba na zato ba ne ya tabbatar annan su lasa salon ƙara sallu ala sahibikum tabbatar musu cewa manzo lasa salon ya ce ba zai yi wa wannan mutumin sallah ba ya ce ku yi wa mutumin ku sallah fataghayyara wujuhun nasi lidhalik da da suka ji haka cewa manzo lasa salon ya ce ba zai masa ba sai zukatan a fisakun mutane sai ya canja cewa ya manzala sallallahu ba zai yi masa sallah ba ba zai halarci janazansa ba sai saboda rashin sanin menene dalilin yin hakan a faza ama zaidun anna rasulullah sallallahu alaihi inna sahibakum qad galla fi sabilillah sai zaidu ibn khalid al-juhani ya tabbatar musu cewa abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi ba zai sallah ba saboda kafin ya rasu ya ɓoye wani abu a cikin yaƙi yaƙin da aka dawo din nan wanda ya rasu a hanyar yaƙin ya ɓoye wani abu a cikin kayan shi na abin da yake kayan ganima ne ya ɗau wani abu ya ɓoye manzo Allah sallallahu kuma baya halattan sallan mutumin da yake da kaba'ir a cikin zunuban shi guluwi an yi ittifaki an yi ijma'i cewa guluwi yana daga cikin kaba'ira ma'ana ɗaukan wani abu a cikin kayan musulmi kayan da haƙƙin dukan musulmi ne ba a raba ba wani ya ɗauka ya ɓoye ma'ana dai guluwi yana daga cikin kaba'ir to kuma an ce manzala san bai halattan sallan wanda suke da manya-manyan zunubai kaba'ira a yakan ce Allah ta'ala yakan sanar da shi ba gaya wa sahabbai yake cewa wani yana da manyan zunubai shi yasa ba zan halarce shi sallah ba tun da ya halarci a ibn ubay ibn salul Allah ta'ala ya ce kar ya ƙara tsayawa akan kabari kar ya ƙara yin sallah la tusalli ala ahdin minhum wala takum ala qabrihi tun daga ran da Allah ta'ala ya ce kar ya ƙara yin sallah wa munafikai ko tsayawa akan kabarin su ma kar ya ƙara yi to daga ranar da ire-iren su da masu manya-manyan zunubai aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kawai in mutum ya rasu idan munafiki ne ko yana da kaba'ir cikin laifukan shi yakan ce to aje a mai sallah a haka to annabi sallallahu alaihi ya tabbatar cewa dalilin da yasa ba zai mashi wannan mutum sallah ba saboda a cikin kayan shi akwai wani abu da ya boye na kayan ganima qal yace in ji zaidu ibn khalid al-juhani fafatahana mata'ahu da da annabi sallallahu ya faɗa haka sai muka bincika kayan shi tunda dama ana hanyar dawowa ne ga kayan shi kuma suna nan saboda haka da aka bincika kayansa fa wajadna khara kharazatin sai muka samu wani kwallo wannan abin da in an shirya tsakiya tsakiya ake cewa ko abin wuyan mata kan babban shine khars ko kuma misali in an shirya carbi an san carbi ko to dan kan babban wanda shi baya wanda shi ta jikin shi zare yake kamawa sai kuma a shiryo ta jikinsa ma'ana dai duk abin da za a shirya wani abu kaman tsakiya ko carbi ko wani abu to babban wanda za a shiryo sauran kananun a jikin shi shi ake ce makaras to yawanci irin mata kayan adansu za ka ga wannan ɗin gol in za a shirya kaman abin ado na gol ko azurfa to za ka samu babban za a yi shi da ɗan kauri kamar da yadda misalin carbi yake za a yi shi da ɗan kauri sai kuma a jero ƙananu haka a jikin shi na abin ado to shine kars da muka buɗa ya ce muka bincika kayansa don mu ga menene abin da ya ɓoye ɗin fafata hana kharazatin sai muka samu ya ɗebi waɗansu ‘yan kayan adon mata haka tsinkakkun abin wuyan mata amma wannan ɗin yasu ake ce musu kan kan abin adon mata a na Yahudawa wanda dukansu matu sawi na dirhamai dukansu kaji ba ma gol bane dan da gol ne ba za a ce matu sawi na dirhamai ne ba ba ma na gol din bane kawai abin ado ne ba zai wuce irin ko dutse ko wani abu ba yace wanda kiman su inji Zaidu ibn Khalid al-Juhani yace kiman su duka ba zai kai kiman dirhami biyu ba da za a sai da su amma da yaga sun burge shi wata kila matan shi yake so ya kaiwa da yaga sun burge shi ya dauka ya boye wannan ya tabbat wannan ya tabbatar mashi da zaman shi a wuta ko da zai je aljanna tunda ya mutu da musulunci ba shirka ya rasu da shi ba sai ya bi ta wuta wato yana daga cikin abin da yake sa mutum dadewa a wuta kafin ya je aljanna Allah ya kiyaye mu wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an abdullah bin mughira an abi burda al-kinani annahu balagahu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata an-nas fi qaba'ilihim yad'u lahum wa annahu taraka qabilatan min qaba'il qala وإن القبيلة وجدوا في بردعة في بردعة رجل منهم إكد جزء غلولا فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت دقى مالك ابن دقى مالك دقى يحيى ابن سعيد دقى عبد الله بن مغيرة دقى أبي بردة الكناني سوى آه labari ya zo ma imamu malik wato min ballagat malik kenan cewa manzala sallallahu alaihi wasallam atan nasa fi qaba'ilihim yad'u lahum ya zo wa mutane a larabawa fi qaba'ilihim a cikin kabilunsu yad'u lahum yana bin su yana musu addu'a yad'u lahum yana musu addu'a yana bin wato kabila kabila kowane kabila in yaje sai musu addu'a na alkhairi sai ya wuce wa annahu taraka qabilatan da yazo wajen wata kabila mutanen yanki kaza misali sai ya bar su min alqaba'il daga cikin kabilun da yake kewaya ya ziyarce su ya musu addu'a qal yace wa inal qabilata wajadu fi barda atrajulun minhum iqda jaza'in gululin yace wannan kabilan wadda manzala sa san bai ma addu'a ba an samu a cikin bar da atirajulin wato a cikin shimfiɗan abin hawa abin hawan wani su kamar shimfiɗan doki ko shimfiɗan jaki abin da ake shimfiɗawa akan dabba sai a hau shimfiɗan da ake shimfiɗawa akan dabba sai a hau da suka yi ta bincike cewa menene ya sa manzala sallallahu alaihi wasallama bai musu addu'a ba irin makamancin abin da yawa da yawa Yaman da Sham ko a Allahumma barik lana fi yamanina Allahumma barik lana fi shamina ko barik lana fi yamanina wa shamina suka ce wa fi najdina ya rasulullahi ya shiru sai ana uku yace to tunda kun matsa wa fi najdina amma kun san me yasa na kiwa najdu addu'a saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza akwai wani dalili khafi wanda gaibi ne Allah madaukakin sarki ya sanar da shi irin na wannan kenan Allah ta'ala ya sanar da shi a cikin wannan kabilan da bai ma addu'a ba akwai wanda yake da wani babban laifi to in yayi addu'a masu to addu'ansa kuma shamila ce za ta haɗe da wannan mutumin saboda haka sai ya bar su kuma dai Allah maɗaukakin sarki yana so su gane cewa a cikinsu akwai mai laifi don su taya wannan mai laifin tubawa Allah maɗaukakin sarki shi yasa manzo sa son sai ya bar su yi musu addu'a ba sai su gane akwai wani dalili so da aka ta binciken menene dalilin a wajadu fi barda'ati rajulin minhum suka samu a cikin shimfiɗan abin hawan wani daga cikin su suka samu iki da jaza'in suka samu kan abin kwalliya na mata shi ma gululan ya ɗauka ya ɓoye wato ya ɗau wani abun da bai wuce kan kamar da kan carbi misali irin ɗan kan carbin na haka na gol ya ɗauka kawai sai ya saka a ƙasan shimfiɗan abin hawan shi kaga ba wanda zai gane dama yawanci duk gudun sabbai ba wani aljihu gare su ba yau da aka ɗan wani wuri da a samu ɗan wani abu a saƙa a ɓoye shikenan kawai da ya ɗauka sai ya ɗaga kan sai ya ɗaga shimfiɗan abinsa kawai sai ya sa to wannan ne dalilin Allah madaukakin kuma ya sanar da manzala sallallahu alaihi wasallama cewa dan kabila kaza ga abin da yi fa atahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala sallallahu ya zo musu a suka fa atahum a rasulullahi rasulu yayi ko rasula nan fa atahum rasulullahi ko sai manzala sallallahu ya zo musu fa kabbara alaihim kama yukabbiru alal mayyit ya musu kabbara hudu irin kabbaran da ake wa mamaci da ya zo bayan ya sake dawowa sun gane yanzu kan ga abin da ya faru ya sa manzo ya san ya wuce bai musu addu'a ba da ya zo maimakon addu'a sai ya musu kabbara irin ta mamaci irin kabbaran da ake wa mamaci Allahu akbar Allahu akbar kabbara hudu bana suka ce menene dalilin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya musu kabbara hudu su kuma ga su da rai ana sai aka magana guda biyu wasu wanda suka ce wannan kabbara hudun da ya musu abin da yana nuni ne a bisa cewa su da Allah an yanke Allah ba zai maka addu'o'insu addu'ansu ba wato kamar mamaci ne kasan in mutum ya rasu iza ma tubni adama in qata'a amaluhu illa min salasin abin aka ce dalilin yin kabbara hukumar manzara sa sai ya musu yana ishara ne a bisa yankewan dukkan aikin alkhairin su saboda wannan laifin gululin da yake cikin su laifin daukan wani abin da bai wuce haka ba bai wuce an ce a wata riwaya an ce bai wuce dabino ɗaya ba duka abin da ya ɗauka ɗin tun da dai abin da bai wuce kan alaman sarbi misali abin adam mata na gol duka ga ai ba zai wuce dabino ba wannan ya shafi dukkan kabila ɗin a wata ruwaya wasu malamai suka ce a ba shi kaɗai ba ne akwai wasu masu irin wannan wasu kuma suka ce a'a dalilin da ya sa abin ya shafi sauran 'yan kabilan shi sun san yayi suka kyale shi maimakon su wa'azantar da shi cewa wannan abin laifi ne kawai sai suka kyale shi shi yasa sai ya shafe su wasu suka ce a'a saboda yana cikin su ne wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa saboda abin da ya din musiba ne saboda haka ita kuma musiba in ta sako to tana shafan har makwabtan wanda ta sako ma din to haka dai wasu malamai suka ce dalilin yi masa yi musu kabbara hudu manzo sa san yana nuni a bisa cewa su din kamar mamata suke wato ba sa iya aikata wani abin alkhairi har ba su iya faɗakar da mutumin su cewa wannan laifin da yayi ya ɗauko wannan abin ya maida cikin kayan haƙƙin sauran musulmi ba to haka dai a duka hadisai da suke nuna a narkon azaba da laifin da yake ga mutumin da ya ɓoye wani abu ya yi gululin wani abu daga cikin abin da aka samu na kayan yaƙi na kayan haƙƙin musulmi ya ɓoye wani abu wa haddasa ni an malik an sauri bin zaid dili an abil ghais salim maula ibn muti'in عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال الثياب والمتاع قال فأهدى رفاءة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غلاما أسود يقال له مدئم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدئم يهد رج... يهد رهل رسول الله صلى رهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم آئر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبح المقاسم لتشتئل عليه نارا قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكين من نار wannan hadisin da isnadin shi zuwa ga abi hurairata Allah ya ƙara masa yadda ya ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ama khaybar yace mun taho tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga yakin khaybaru shi ma wannan kamar na baya ne an ce yakin khaybar anan amma da yawan malamai sun yi taƙibi sun ce ba yakin khaibar bane sun ce domin ai abu hurairata bai je yakin khaibar ba ya musulunta bayan dawowa daga khaibara ne an dawo daga khaibar shi kuma ya zo gaba ɗaya ma lokacin da ya zo ya musulunta a bayan an dawo daga khaibar to dai sun tattauna akan dalilin faɗin shi in ya tabbata hakan ne lafazin abu huraira ba wahami bane daga rawiyan hadisin cewa khaibar ya faɗa to me yasa ya ce khaibar bayan ba a je yakin khaibaru da shi ba duk da ya halarci raba ganiman khaibar lokacin da ya dawo ba a ma gama raba ganiman khaibar ba lokacin da ya zo ya musulunta kenan duk da ya musulunta tun a garin su a yaman a karkashin shugaban su wanda manzala sassan ya tura musu to da ya musulunta kuma shugaban su ya tattaro su iya wanda suka musulunta a hannun shi ya kawo su ga manzon Allah suka suka jaddada bai'a tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an dawo daga Khaibar lokacin da Abu Hurairah ya zo ba a ma gama raba ganiman Khaibar ba a kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi ama Khaibar yace shekaran da aka yi yakin Khaibar mun dawo mun fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falam nagnam zahaban wala wariqan yace ba mu samu wani abu da yawa na ganima ba ba mu samu zinare ko azurfa ba wariko a nan azurfa zahaban zinare wala warikan ba mu samo wato ba mu samo da duki ba mu samo abin da ake ce ma almalu samitu ba dukiya a wurin larabawa kala biyu ce akwai almalu natik ko akwai almalu samit ko asakitu akwai dukiya mai magana akwai dukiya kurma suka ce almalu sakit ko almalu samit suka ce shine zinare da azurfa wanda shi bai magana shuru kake ji ko ba da dare zai a ce kai dukiyar da mutumin ya tara a gidan shi ta dame mu da kuka ta hana mu bacci idan zinare ne ko azurfa suka ce to komai yawan dukiyar da mutum ya tara inda zina ce ko azurfa in har za a kira ta malu dan wasu daga cikin larabawa ma ba sa kiran zina da azurfa mal kamar da Abu Hurairah ya magana anan ai ishara yi zuwa ga zina da azurfa ba a kiran su malu sunan su ake basu ba a kiran su malu balle a ballantana ba su jami'in amwal amma dai a ka'idar larabawa ka'ida wata take shayi a cikin larabawa dukiya tana da suna biyu akwai almalu samit shine almalu sakid akwai almalul natiq suka ce dukiya mai magana kuma shine raƙuma da ƙananan dabbobi saboda su gwargwadon yawan su gwargwadon da su rinka kuka ko kuka da ƙara dukiya ce wadda take kuka tana ƙara ana jin sautinta suka ce to almalu sakit kenan a suka ce har yanzu idan ka ji balarabe ya ce wane mai dukiya ne suka ce to idan wanan nan da aka ce mai dukiya ne idan ɗan birni ne mutumin birni ne ba mutumin ƙauye ba to ana nufin iya da zinare da azurfa shi ake nufi da mai dukiya suka ce idan kuma kaji an ce wane mai dukiya ne sai kuma kaga wannan wane mutumin ƙauye ne suka ce to dukiyan da ake nufi ana nufin yana da raƙuma da shanu da tumaki da awaki ita ne dukiyan mutanen ƙauye in ka ji balarabe ya ce a wane mai dukiya ne amma mutumin ƙauye to yana nufin yana da raƙuma da awaki da mutumin ƙauye zai ta ba shi da raƙuma da awaki amma iya da zinariya da azurfa to a wajen laraba ba su ce mishi mai dukiya ba mafhum da mutumin birni zai zama ba shi da zinariya da azurfa amma yana da tarin raƙuma garke garke da tumaki da awaki ba za su ce mishi mai dukiya ba saboda kowace dukiya suna faɗin sunan malu ne da danganawa da yanayin wane ne zumalin ɗin waye mai dukiyan ba a kiran dukiya dukiya sai an yi la'akari da waye mai ita kuma a ina yake a wannan wurin a wannan yankin ana kiran abu kaza dukiya saboda haka sai a ce wane mai dukiya na wannan yankin kenan a falam nagnam zahaban wala wariqan yace ba mu samu zinare ko azurfa ba illa al-amwala kawai sai dukiya muka samu kaga anan sai ne shi a zinare azurfa zuwa dukiya bane sai a ce maka eh zinare da azurfa ba dukiya bane a wajen mutanen Madina musamman mutanen Yaman su Abu Huraira in suka ce amwal suna nufin kayan sawa wani lokacin da raƙuma da shanu ma duka da dabbobi wani lokacin ko ba dabbobi ana nufin kayan sawa da kayan amfani mata asiyabu wal mata ake nufi ko illal amwal thiyab sai dukiya na tufafi wal mata'a da kayan amfani qal yace fa ahada rifa'at ibn zaidin li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mutum daga cikin sahabbai sai ba manzala sallallahu alaihi wasallam hadiyan bawa shine wanda ya ba manzala sallallahu alaihi wasallam hadiyan shine rifa'at ibn zaidin sai ba manzala sallallahu alaihi gulaman bawa aswa da baki wanda ba balarabe ba ya ce rasulullahi ga bawa wannan zai taimake ka zai maka aiki kwarai yuqalu lahu mid'amu wannan bawan ana kiransa da suna mid'amu fa wajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila wadil qura annabi sallallahu alaihi ya fita zai tafiya zai je wadil qura ya kama hanyar wadil qura a hatta idza kunna bi wadil qura abu hurairah ce har sai da muka kai wadil qura din abu hurairah ya ce har sai da muka kai wadil qura bainama mid'amin yahudu rahayar rasulullah sallallahu alaihi wasallama yace a wannan bawa da aka manzo sallallahu alaihi yana janye yana rike da abin hawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin aikin da aka bada shi dan yayi iz ja'ahu sahamun a'irun sai ga wata kibiya ba a san daga inda take ba shine a'ir ma'ana kawai a ga kibiya a ji harbi ba a san daga inda yake shi suke ce ma a'ir sai ga wata kibiya ba a san daga ina ta fito ba kawai tana zuwa sai ta cakumma shi wannan sabon bawa sabon hadimi da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqatalahu sai wannan kibiyan da ba san daga inda take ba sai ta kashe shi faqalan nasu sai sahabbai suka rika cewa hani Allahul janna kai amma wannan ya dace daga zuwan ka ga wanda za ka ka samu aljanna kai aljanna ta tabbata a gare shi faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalla sai wanda za sai ya ce wallahi ba dan aljanna bane wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi inna shamlata allati akhadha yawma khaybar min al-gama'im yace wannan bargon ah wannan bargon inna shamlata allati akhadha yawma khaybar bargon nan da ya dauka ranan yakin khaybaru ran da aka yakin khaybar ya dauka bargo daga cikin ganima lam tusibha al-maqasim wanda ba a riga an raba ba latashta'ilu alaihi naran za ta rika kunna masa wuta a kiyama ita ce azabar da za a mai dan wuta ne latashta'ilu alaihi maza naran wasu malamai suka ce latashta'ilu alaihi naran kinaya ne na kawai cewa dan wuta ne bargon ya masa sababin zama dan wuta wasu suka ce a latashta'ilu latashta'ilu alaihi naran da ita za a masa azaba saboda manzo sa sana faɗin nau'in abubuwa wanda suke zamawa mutum azaba ran tashin alkiyama kamar dukiyar manzo sa sanin ce wanda ya tara ta baya fi da zakkanta ran tashin alkiyama ko manzo sa sanin ce dukiyar ita za a narka idan aka narka sai a rinka masa lalas da ita an san lalas ko irin da ake ce mishi lalas Hausa ne na tocin yawa za a rinka tocin dinta da shi ana taba shi da ita da an da an taba shi da ita zai ji mene zafi da yayi kara sai ta masa magana ita dukiyar tashi wanda ya tara a duniya kifar da kan manzo sallallahu alaihi za a tattare ta sai a narka ta sai ta zama azaba sai a rinka taba shi da ita a wuta ga azabar wuta ga kuma ta sabuwar azaba ta musamman da yayi ƙara sai mala'iku su ce a'a ya zaka dinga yin ƙara sai dukiya ta ce ku bar shi baka san ni ce wannan dukiyar taka wanda ka boye kake so ba a wata riwayan hadisi manzo Allah sallallahu ce wanda ya tada dukiya kifin da mata zakka za a mai da dukiyan a wuta ta zama miciji mai harshe biyu miciji mai harshe biyu sai a sanya wa shi mai dukiyar wanda micijin sai ya nannaɗe duka jikin shi shine azaban shi a wuta sai ya sa baki ɗaya daga cikin harsunan shine baki biyu sai ya kama nan mukamikin mutumin ɗaya bakin ɗaya harshen ya kama nan mukamiki shine azabar da za a rinka yi wa mutum ranar tashin alkiyama da ya yi ƙara zai yi raki sai macijin ya ce a yau kuma baka so na kai ba kake so na saboda tsabar so na ba ka kasa bude zaka a ciki na tun da kana so na mu zama tare mana mu ci gaba da zama tare ai ni naka ne kai nawa ne Allah ya kiyaye mu to shi ma wannan manzo sallallahu alaihi ya ce bargo ya dauka hadimin manzon Allah fa ka duba girman hidima wa manzon Allah ka duba kuma laifin kuma ka duba azabar duka wani yana nuna mana me girman cin wani abu na haƙƙin musulmi duka ba tare da haƙƙinsu ba cin haƙƙin musulmi ba tare da izininsu ba min gadi tsibi na ba nafsihim musamman cin abin da ya shafi kayan ganima wanda musulmi suka je suka ba da suka kyautar da rayukansu kyauta wa Allah ko Allah madaukakin sarki ya karɓi rayukan dama inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna ko wasu sun yi shahada sun tafi aljanna wasu kuma an jijji musu suna dawowa Allah ya to da amsa ka samu su zo su raba an ba su kai kuma ka dauke wani abu ka boye ma'ana mutum ya dauke wani abu ya boye a ciki to girman azabar ta kai wai da mutum ma zai zama hadimin manzon Allah wannan za sa sanan baka da bukatan ma ko da sai ka mai hidima ganin sa kawai ya isa ya kai ka aljanna ka gan shi kawai da imani zai kai ka aljanna to wannan ga ganin manzon Allah ga musulunci ga hidima wa manzon Allah ga shahada shahada ba a harbe shi da kibiya harbi da kibiya ko amma duka wannan ba su isa su dakatar da shi gabarin wannan laifi guda ɗayan ba saboda girman shi na ɗaukan bargo ya rinka amfani da shi a zuwan nashi ne bayan kuma dama kayan ganima ne kaga ba wanda ya san kayan ganima ne sai Allah ta'ala ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan din kayan ganima ne duka hadisan da muka yi yau tun daga farko zuwa a wannan babin zuwa nan duka hadisai ne wanda suna cikin sahahu duka sun rawaice su la tashayya yin yaran qal falan ma sami annasu zalika jaa rajulun bi shirakin yayin da wani mutum yayin da mutane suka ji manzo Allah san ya ce mutumin nan ya dau bargo wannan mutumin da kuke ganin gawan shi ya fadi kuna cewa dan aljanna manzo Allah ya ce ni ko na san ba dan aljanna dan wuta ne yanzu nan kuna maganar shi nan yanzu yana wuta su a tunanin su kaga su suna yi da zato manzo Allah suna yi da me da yaqini kaga tanan kawai an san bambanci da manzon Allah da kowa duk duniya in ba annabi Muhammad bane kai gawa ta fadi kayi kaɗan ka ce wannan mutumin yana aljanna kayi kaɗan ka ce wannan mutumin yana wuta in dai ba kafiri ba ne in musulmi ne to sai dai ka ce ana mai kyakkyawan zato amma wanzu a salam ba maganan kyakkyawan zato ba ne ina da yaƙinin wannan yana aljanna ina da yaƙinin wannan yana wuta annabi muhammadu kenan bai taɓa zato akan wani mutum ya mutu ya ce ina mai zaton aljanna ko ina mai zaton ba maganan zato a'a wane dan aljanna ne wane dan wuta ne da yawa akan je yaƙi a kashe mutum sahabbai su ta maganar shahada nan sasana ce yayi laifi kaza dan wuta ne ko kuma ya ta an ba je yaƙi wani ya ta kokari ko yana ta kashe mushrikai sahabbai suna tabani suna cewa kai wannan da za a kashe shi ai aljanna kawai kaga inda yake yaƙi kwanan sasana ya ce za a kashe za a kashe shin kuma za a kashe shin a yanzu za a kashe shi a yaƙin kuma wutan zashi sahabbai suka ce wuta suka ce to ai kuwa lalle akwai babban abin zai kai shi wuta bari mu muraƙabansa mu ga me zai kai shi wuta sabai sai suka rinka samun ido suna ta bibiyan shi ana cikin yakin yana ta kashewa ana kashewa yana ta kisa kawai sai wani ya harbe shi da da kibiya yayyayye ya zare kibiya daga cikin shi ya kasa ya tabbata dai mutuwa ta same shi shi wannan sahabin da da musulmi ne da ya kastila wannan kibiyan daga cikin shi kawai sai ya faɗo sai ya sako da kan abun hawansa da ya sako sai ya sanya mashinsa a ƙasa ya kafe mashin kan mashin wajen rike wani kafe a ƙasa kawai sai ya kifu akan mashin ya kashe kanshi da kanshi sabbin da aka yaka akan idan su suka dawo da gudu suka suka suka manzara sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wallahi kai gaskiya wannan nan da muke ta cewa dan aljanna ne kake cewa dan wuta ne ga abin da ya faru da shi yanzu yanzu na akan idan mu manzara sallallahu alaihi ya tashi ya tsaya ya rike hannun Abubakar ya ce ashhadu anni rasulullahi yau ni ma na ƙara shaidawa dama na tabbata yau na ƙara tabbatawa cewa ni manzan Allah ne tun da har Allah ya nuna min wani mutumin da tun yana raye Allah ya nuna min dan wuta ne kuma kuka bi kuka ga cewa lalle dan wutan ne ku da kanku ya kashe kanshi da kanshi to haka dai yakan faru to da mutane suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wannan ga hidima ga musulunci ga abu wani abu kamar shahada amma na zasu ce ya babu rugo dan wuta ne sai ja'a rajulun bishirakin sai wani mutum shi kuma ashe hancin takalmi kawai ya gani ya burge shi to takalminsa ya tsinki ka san sahabbai da yawa ba takalma suke yawo ko manzo ya son da kanshi takalmin shi ɗaya ne ko yakan zauna a gida takalmin shi zai tsinke ya ce sai da Aisha bari in tsinke takalmi na sannan in fita ba na allura da abin ɗinki ya zauna ya ɗau takalmin sa sallallahu alaihi wasallam yana ɗinke takalmin yaksifu na alahu haka ne yana na cikin tarihi ko shi yana gaya mana cikin cikin cikin cikin cikin abar kumbada ko yaksifu na alahu yana ɗinke takalminsa da kansa haka sauran sabbin ma takalmin ma bai da shi ko musamman ahlus suffa to haka dai watakila wani cikin sahabbai ya ga wani hancin takalmi wanda in ya je gida ya ɗinka wannan a jikin takalmin shi zai daɗe so da haka ya ɗau hancin takalmin shi ne shirak au shirakai ne ko kuma hancina guda biyu Usman mai anan suka ce watakila takalma ne kawai ya gani tsofaffi guda biyu sun mutu amma abin da ya yi ji a zuciyarsa zai cira zai cira saman takalmin dan saman sama ana saman takalmi ana kiran shi shiraku hancin takalmi ana kiransa shirak suka ce watakila takalman abin da sa aka kirawo shi anan da shiraku au shirakai ne takalma ne ya tsinta guda biyu amma takalman ma sun mutu sai ya ga saman takalman zai iya masa amfani bari ya ɗauka ya adana in ya je gida shi wataƙila ma ya ɗauka a tunanin ba ma komai bane dan to takalmi tsohon takalmi ka ganshi a filin daga an yaƙi an gaba kaga takalmi ya dajje guda ɗaya ko guda biyu ba irin wanda ake sacewa a masallacin nan ba jiya mun zo shigowa da wani bawan Allah mutumin Adamawa da Magriba mun zo karatu na ce mishi to masallacin nan ba da takalmi ake shiga sai ya ce ai ɗazu aka ɗauke na wannan sabo ne na siye shi a nan masallacin muna magana wani a gefe ya ce ni ma yau an ɗauke mun a nan masallacin nan wannan masallacin Central Mosque to ba irin wannan ba ma wanda wannan sata ce karara wannan fa filin daga a gama yaki kaga abubuwa tsintattu har abubuwa tsintattu ne fa ake magana akan tun daga fara satin zuwa yanzu allura ne wani tsohon bargo ne wani tsohon takalmi ne wani abun wuyan wata ne ya tsinke ya zube wani ya gani ya dan tsinta guda biyu ko uku ya adana zai koya matar shi ire-iren su ne ba ake ta magana ba wai wani abu na dukiya na musamman da mutum zai dauka ya boye ba tun da aka fara karatun zuwa yanzu tun da aka fara zuwa yanzu shirakai shirak au shirakai ne ila zula sai ya dauko takalman nan tsofaffi ko hanci takalman nan guda biyu sai zai ce manzala sai zai kawo manzala sallallahu sallama da ya kai ce asala ni ma wannan a filin daga na tsinta annabi sallallahu kuma ya karba ya ce a maida cikin kayan ganima a sa sai annabi sallallahu sai ya ce shirakun ya ce hancin takalmi au shirakani ko hancin takalmi guda biyu duk wanda ya sake ya dauka min narin wuta ya dauka wa kanshi wannan fa har yanzu fa da ba a yaki ba wai sai an je yaki ba ne har yanzu a kayan musulmi da za a kawo wani ya kwanan nan duka kamar bara ake bada labari mara daɗi ko in ya tabbata cewa abubuwan da ake aikawa ya sunansu yan gudun hijira wai ana kwana da abin wannan fa daidai da wannan abin da yake faruwa ne ba wai tirelan shinkafa ba kwanan shinkafa da mutum zai auna ba haƙƙinsa a ciki ba haƙƙinsa a ciki wallahi zai masa sababin shiga wuta wannan kayan da za a kai wa 'yan gudun hijira suna can wani wuri suna 'yan gudun hijira ana taimakon su gwargwadon abin da za a ba su riga tsohuwa dan yajiddika dan shinkafa dan omo dan sabulu dan magani aka kai musu wasu kuma suna nan suna jira su kuma a tara a wakilta su su raba biyu su ɗau rabi ko su raba uku su ɗauka so biyu ko su ɗebi wani abu cikin abin ko ma ba a kai ba kwata-kwata ko ma a yi amfani da wannan damar wajen karɓan kaya a hannun mutane duk abin da aka karɓa da sunan wannan abin sunan za a kai wa 'yan gudun hijira ya zama na 'yan gudun hijiran in aka ci wani abu ba haƙƙi ya zama daidai da aje yaƙi a samu wani abu wani ya ɗau wani abu ya ɓoye wannan fusa habbai fa mafi yawa ba da niyya ba suke ɗauka ba kuma na ce ƙananan abubuwa fa allura allura ga hancin takalmi mutum ya dawo da shi za sa ya ce da ka rike da ka ɗan wuta ne Allah ya kiyaye mu sauran hadisi ɗan ma iya ƙarasa shi وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عبد الله بن عباس أنه قال ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كسر فيهم الموت ولا نقص قوم للمكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق ولا حكم قوم بغير حق إلا فشى فيهم, فيهم الدم ولا قتر قوم ذي العهد إلا سلط عليهم العدو الله كيم ابن عباس الله يقرأ مسا يبدأ يتي ما ظهر الغلول ذا مغنى حديث كمان موقوفي ne amma dai duka an sha faɗi bali ya sha faɗi anan cewa in kaji an ce sahabi ya ce kaza to kai tsaye kawai maganan nan annabi ne ya faɗi masa saboda haka malamai yawancin hadisai mawqufai suna ɗaukan su a matsayin marfu'ai Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yadda yace ma zaharal gululu fi qaumin gulul ha inci na ɓoye kayan ganima bai taɓa yawa a cikin bai taɓa bayyana a cikin mutane a ce ga wani ya yi ha'inci ko sun yi ha'inci cikin mutane ba qaddun da dai illa ulqiya fihim ru'ubu face sai Allah ya sai an jefa musu tsoro duk wanda ya zama a cikin su akwai gululu ana samun gulul ana samun ha'inci na ɓoye abubuwa to sai Allah ta'ala ya jefa musu tsoro a zukatansu na tsoron maƙiyan da suke karawa da su ɗin wala fasha wala fasha zina fi qaumin qat zina ba ta taba yawaita a cikin mutane ba duk da ba a yaki yanzu misali ba a yaki na musulunci wanda za a kira shi ko ba wani yakin musulunci ba wani jihadi islami ko jihadi shar'i yanzu kwata kwata da ake yi babu shi ba labarin sa sai karatun sa tunda ai a kitabul jihad din muke to amma ina jihad din ina ma gwamnatin musulunci ba mu da ita ko misali to amma da za a yi yaƙi na musulunci a yanzu kai ka san yanzu abubuwan da suka rika faruwa a da yanzu za su lillinka dubunnan lillinkawa ne akan abin da yake faruwa da din ko a yanzu a yanda mutane suka lalace a yanda ɗabi'un mutane suke da zukatansu a yanzu abin zai lillinka ne wala fashe zina fi qaumin qad zina ba ta taɓa ɗaiɗaituwa a cikin mutane ta zama ta yawaita can ana yi can ana yi can ana yi can ana yi wancan yana yi wancan yana yi an maida ta ado har ma wasu maida ta kaman ba ma laifi bace a wurin saboda sabawa da ita misali to ba za ta yawaita a cikin mutane ba illa kasura fihim maut sai mace mace ya yawaita a cikin mutane mautul fujia kenan ko mutum wanda ba wani alamomi da yake nuna ba rashin lafiya da sauransu ko kuma mace mace na yawan kashe kashe an harbe wane an kashe wane an sa bon auri kaza ko an bige wane haka dai sai mace mace ya yawaita a cikin mutane ma damar zina ta yawaita ta daidaita a cikin mutane ta yawaita gwargwadon yawan da zina ta yi a cikin mutane Allah ya kiyaye gwargwadon yadda mace mace zai zai yawaita a cikin mutane wala na ƙasa qaumun mikiyala wal mizan mutane ba su taba tauye abin awo mizani ko kail kail shine abin awo wanda ake auna abu haka a, a ebo da yawa kaman kwanan awo mizani kuma shine wanda za a auna ya nuna ya nuna wani namba ko wani abu duka dai abin da ake awo alkhail mikyal wal mizan abin awo mutane ba su taba tauye kayan awo ba ma'ana tauye mudu ba a dukkan komi tauye mudu ko har da biro ana yi ko ba a yi ba a ƙara zero shi ma tauye mudu ne ba ma mummunan toye mudu kaman ƙara zero da sauransu wala na ƙasa qaumun lumkiyala wal mizan mutane ba su taba toye mudu ba illa qutiya anhum rizqa rizqu face sai an yanke musu arziki shi kuma mutane kira arziki an sha faɗa ba wai tarin dukiya ne arziki ba kar ka ga mutum yana tayin abin da ya ga dama na toye mudu kuma arzikin shi kudin shi na karuwa kace to hadisi dai ya ce in ana toye mudu ko abin awo za a yi talauci za a yanke arziki amma gawa ne shi an san shi ya fi kowa tauye mudu da sauransu ya fi kowa ha'inci ya fi kowa cin haƙoƙin mutane ya fi kowa kaza amma ga shi kullum kuɗi karuwa yake sai a ce maka wani ba arziki ba ne kuɗi ya gare shi ba arziki gare shi ba kuɗi gare shi wataƙila wannan kuɗin ma za su zama su ne sababin shigan shi wuta kaga ko ba arziki ba ne kenan arziki daban dukiya daban dukiya wani lokacin tana zama arziki wani lokacin kuma tana zama sunanta dukiya kuma arziki yana zaman kanshi wala hakama qaumun bi ghairi haqq mutane ba su taba yin hukunci ba da ba tare da gaskiya ba ba su taba kauda hukunci su yi hukunci a wata riwaya da ke cikin bukhari mutane ba su taba yin hukunci da abin da ba Allah bane ya saukar ma'ana su yi hukunci da wani abin da ba saukakke ba illa fashafihi muddamu face sai jini ya ɗaiɗaita a cikinsu yawan kashe-kashe kenan a na kisa wanda ba ma na mace-macen ba kisa na zubar da jini ya yawaita a cikinsu ma dama ba sa ɗabbaka shari'an Allah maɗaukakin sarki wala khatara qaumun bil ahad mutane ba su taɓa a kwance alkawari ba illa sallata alaihimul aduwa face sai Allah maɗaukakin sarki ya ba wa maƙiyinsu dama a kansu ya ci nasara a kansu ma da mutane suka zama masu kwance alkawari ne wannan hadisin za mu tsaya a kan shi babin ya ƙare in an zo rana ce sai inda bayanin da hadisin yake bukata sai a yi sannan sai a ci gaba insha Allah za mu kwana nan Allah ya mana mafaka alaikum salam na'am injiniya na'am na'am akan kullum na'am zama gululi ba wannan ha'inci kawai irin misalin kama a kawo dukiya a ba wani a ce kama a raba mutum goma mutum goma sai wani ya sai a cire ko sai ya hana su ko ya cire wani abu a ciki a wannan ba za a kira shi gululi ba kawai khiyana duk da shi ma gulul din fasaran shi khiyana ne to amma in an ce gululu yana da alama yana da alaka da yaki wannan ba za a kira shi gululu ba dan bai da alaka da yaki an fahimta bai da alaka da yaki wancan ma abin da yasa na ce na maganan abin da ya shafi na yan gudun hijira yana da yana da alaka da waɗansu mutane wanda suke cikin wani hali kaga yana da alaka da yaƙi aka yi aka kore su daga inda suke aka raba su da mazaunansu su abin tausayi ne suna cikin wani hali abin yana da alaka da yaƙi duk da shi ba za a kira shi gulul ba amma dai zaka iya ilhakin sa da cewa laifin shi zai iya kaiwa laifin gululi shi ma khiyana ne saboda haka wannan kawai dai a ce a ba wani ya raba mutane kuɗi wannan ha'inci ne alamar rashin adalci alamar cewa wannan din shi ba adali bane na zai zama me a ba karami ba a baka abu ka a cika ba mutane ka hana su to ai ha'inci ne wannan akan mukalla shi haramun ne shi ma kuma duk wanda ya ci sai ya biya duk wanda ya ci haƙƙin wani misali a ce ga da wani da wani dala kowa ka bashi dubu goma su goma a ba da dubu ɗari ba su sani ba sai ka je ka ba su dubu biyar biyar misali ko ka ba wani maka hana wani duk wanda ka ce wani abu a cikin ma dama an ayyana haƙƙin da haƙƙinsa ya zama nashi Allah muna muwafaqa na'am na'am sallah sai dai ba a son yi da gangan yayi tambaya cewa mutum yana karatun sallah yana cikin wata sura sai ya shiga wata ko inda mantuwa ne ba komi da mace aka fakar umma ta yassara min alquran ba laifi inda mantuwa ne amma inda gangan ne ba a so ma'ana ba a so mutum bai gama wata sura ba kuma ya ɗauko cikin wata sura ba a fiye so ba an fi so duk suran da ka ɗauka ko da ba za ka gama ta ba ka yi iya abin da za ka yi a cikin wannan suran sai ka yi ruku'u an fahimta wallahu alam shi ma da gangan din ba laifi bane yi da gangan din tunda ai akwai akwai akwai sallolin da za ga ana karanta abubuwa da dama a cikin su wanda kuma suna cikin surori mabambanta wallahu alam akwai filistidi da aka raba satin da ya wuce ko a wancan satin sati biyu da ya wuce an raba flat cd mai karatu guda uku a ciki to da dan uwa injiniya hamza ya ce zai sake bugawa sai muka shawara cewa a mu sake tato waɗansu laftoci masu amfani kwarai daga cikin laftocin da malam ɗin ya yi sai muka sake samu wasu guda shida muka ƙara suka zama tara amma duk da haka ina roƙon flat ba zai isi kowa da kowa ba wanda ya san ya samu wancan ya haƙura wanda ba samu wancan ba su samu wa'in nan duk da wannan ya ninka wancan har ya ƙara wannan kowanne karatu tara ne a ciki da na yi shawara ma da ba dan mutane suka buga suka ce suna so a bada kyauta ba wallahi wannan kowanne ɗaya tsadan abin da yake cikin shi a na so a ce sai da shi dai za a yi misali da mun fara shawaran haka to amma yan kwane suka buga suka ce a raba a Allah ya saka musu da alkhairi ga sunan kowanne ɗaya a lacca ce mai zaman kanta daga cikin lokacin da malam yayi a baya na farko ilimi da muhimmancinsa musulmi tsakanin suna da sifa haɗin kan musulmi saɓani tsakanin malamai muhimmancin kira zuwa ga haɗin kai a ma'anar bid'a saƙon da ramadana ya ƙunsa ma'anar jihadi sabbin mas'alolin fiqhu su ne guda tara ina roƙon duk wanda ya samu wancan na satin da ya wuce to ya haƙura da wannan har sai wanda ba su samu wancan ba sun samu wannan kuma ma yawa kuma duk wanda yake da duk ma wanda yake da harka yake harka irin downloading mun riga mun sa su a website mun riga mun yada su a WhatsApp da Facebook da sauransu dukan su a taran a jere mutum zai iya downloading din su ya ajiye akan wayan shi ko a memory card ko wani abu don Allah ba ka yi downloading ba a baka ka nemi masu downloading suna maka yadda ake yi in dai waɗannan namu ne za ka iya downloading ɗinsu to sannan akwai wani tsari da nake so a yi duk da yanzu mutane sun ɗan fara fita a ina son a yi wani tsari wa wannan karatun da wannan karatun da karatunmu na zon